أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدعن الذين فاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القرب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشك السيد إبراهيم إنياس ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun da mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya sake ba mu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu na nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da'a ila Allah wa hada na maulana sahibul waqti ash-shaykh Ibrahim Yas inda zamu tashi inda shehu yake magana al-hujjatu sadisatu hujja ta shida hujja ta shida cikin jero hujjoji da yake na tabbatar da shi fikon annabi sallallahu alaihi wasallam kan dukkan annabawa baki da yace anna mu'jizat anna mu'jizatahu alaihi salam hiya alquran ah kamar min yi wannan akar wakala to ah ka eh to ba mi eh kan shi ne hujja ta abin nan mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alkur'ani ita ce babba a cikin mu'ujizojin annabi wannan shi yana jawo mana bayanai ne yana mana kawo mana bayanan da fakhruddin razi ne yayi na maganan hujjojin da yake kafa bisa kifi ko da daraja annabi yace to wahiya ita wannan mu'jiza hiya alqur'ani ita ce alqur'ani anna mu'jizatahu alayhi salam hiya alqur'ani mu'jizarsa mafi girma ita ce alqur'ani tare da yayi musharaka da sauran annabawa a irin nasu mu'jizojin sai ce to wahiya min jinsil hurufi wal aswati ga ta ita alqur'ani jinsi ne na haruffa da muri da da saututtuka haruffa ne da saututtuka wahiya aradun ghairu baqiyatun bisa asali kuwa muryoyi a jinsin haruffa da da saututtuka aradi ne wanda ba mai tabbata ba aradi ne wanda ba mai tabbata ba wasa'ir mu'jizatil anbiya amma sauran mu'jizojin annaba ko min jinsil umurul baqiyati suna daga jinsin abubuwa waɗanda suke ga su masu dawwama amma tare da haka summa innahu subhanahu sannan sai Allah cikin duwayarsa da iyawarsa da ikonsa ja'ala mu'jizatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baqiyatan tala kuma sai mai da mu'jizar annabi sai ta zama to ita ce wanzajiyar su kuma ta annabawan da take kamar jinsin abu mai wanzuwa sai zama bata wanzu ba na wato shine ya ila akhir dahari har zuwa karshen karshen zamani alqur'ani yana nan har zuwa karshen zamani ومعجزات ومعجزات ساعير الأنبياء ومعجزات ساعير الأنبياء معجزات ترى أن أبو أكوا أن أبو أكوا فانية الله يسنيتا تزبط بإكاري ومنقضية هو معجزات ساعير الأنبياء فانية منقضية sai ita ba sai zama adafi kenan tunda can mun ce ja'ala mu'jizatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baqiyatan ila akhir dahari sai mu ce wa mu'jizati sa'iril anbiya'i qaniyatan munqadiyatan mu'jizojin sauran annaba kuma sai Allah ya san su suka zamanto masu karewa masu wucewa babu su sun kare kuma sun wuce wannan na daga nuna mana daraja da martaba da fifiko na shugaba sallallahu alaihi wasallam al hujjatu sabi'atu hujja ta bakwai hujja ta bakwai annahu ta'ala shi Allah subhanahu wataala ba da ma haka ahwalal anbiya'i alaihimus salamu bayan ya hakaito zantuttukan ya hakaito halayen annabawa tsira da minci su tabbata a gare su qala sai ce ulaiikal ladina hadahu ulaiikal ladzi ulaiikal ladina hada Allah ulaiikal ladina hada Allah waɗannan sune waɗanda Allah subhanahu wataala ya shirye da su fa bi hudahum muqtadi ya muhammadu kai shan kai koyi da shiriyar su kai koyi da shiriyar su fa amara muhammadan sai Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira Allah da miki tabbata a gare a gare shi bil ittida'i da yin koyi bi man qablahu da wadanda ke gabanin shi to sai amma shi Fakhruddin Razi ana sai ce to fa in ma an yuqala ko dai a ce innahu kana ma'muran shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance abin umarta ne bil da'i da yin koyi da annabawa fi usulid dini a cikin asalin addini shine abin da ya shafi sha'anin tauhidi kenan mu yi koyi da su cikin abin da ya shafi sha'anin tauhidi wa shine shine shine shine usulul din ilmu tauhid suna ce mai usulul din saboda shine addini asalin da ake gina addini akan shi to anan an samu kuskuren rubutu gaskiya wa huwa ja'izun ya rubuta to zai zama wa huwa ghairu ja'izin ba zai zama wa huwa ja'izun ba wa huwa ghairu ja'izin akwai gyara a wajen wa huwa ghairu ja'izin to ba bai ko halatta Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi da cewa yi koyi da su sauran annabawan a cikin abin da ya shafi usulul din ba dalili li'annahu taqalidun saboda shi yin koyi da wani cikin abin da ya shafi sha'anin tauhidi to taqalidi ne wanda shi ko taqalidi a sauran mu'minai ma waɗanda suka gamar garin mu'minai ba ko garin musulmai ma malaman tauhidi suna da suna da maganganu sun kai kala goma akan imanin muqallidi imanin muqallidi wanda ya rataye da wannan sa ba yana ba ta hanyar hujjoji da dalilai ne ya san Allah ba shin imanin shi ingantacce ne ko ba ingantacce ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai dora shi cewa ya koyi da annaba cikin abin da ya shafi usulul dini ba saboda da annabawa da mala'iku su sanin su da Allah jibiliya ne dama Allah subhanahu wataala ya halicce su bisa sanin Allah ne kawai saboda haka nan zai zama wa huwa ghairu ja'izin sai a gyara wajen to sai ce au fi furu'id dini ko kuma Allah subhanahu wata'ala zai umarci annabi ne ya koyi da annabawa cikin abin da ya shafi reshe na addini shine abin da ya shafi shari'o'i kenan ko shine abin da aka ce furu'uddin abin da ya shafi mas'ala ta abin da ya shafi sauran ibada banda abin da in aka ce abin da ya shafi tauhidi irin su irin su sallah azumi da zakka da hajji da dai sauran irin wannan sai ma da ce wa huwa ghairu ja'iz to shi ma din dai ba halas bane ba ba bai halatta a ce an ce ma annabi ya koyi da su akan furu'u ba dalili li anna shar'ahu saboda shari'a sa nasakha sa'irar shara'i li anna shar'ahu saboda shari'a sa nasakha sa'irar shari'a shara'i ai ta shafe sauran shari'u muna tare kuwa to tunda shari'a shi ta share sauran yaushe kuma za ce koyi da su a bisa abin da ya shafi furu'a tunda tashi furu'a ta shafa tasu to tunda mun fahimci ba cikin asalin addini ne Allah ya ce koyi da annabawa ba sannan kuma ba cikin far'i na addini ba ne to cikin menene to ga yana fakhruddin razi zai gaya mana ya ce to falam yabka to ba abin da yi wanzu tunda mun fahimci ba cikin usul ba ne ba cikin furu ba ne illa an ya kunal muradu to sai dai muradin ma'anar wannan aya ta kasance mahasin al-akhlaqi sai zama to Allah yana umarni ne ma annabi yayi koyi da annaba bisa abin da ya shafi mahasin al-akhlaqi kyawawan dabi'o'i irin na su annabawa irin hakurin su irin juriyar su irin jaruntakar su irin jurewa cutarwa su da dukkanin annabawan su kai kenan duka Allah ya tattara dukkan annabawa duka annabi bayan ya gama ambatar su sai ya ce ma annabi to kai koyi da su abin da muke fahimta a nan to Allah na gaya mai ne irin haƙurin da annabi Musa da annabi Isa da annabi Ibrahim Suleiman Daudu Zulkifil Yushau duka dai waɗannan annabawa irin haƙurin da suka yi da irin juriyar da suka yi da irin dauriyar da suka yi da irin jure ma cutarwa da suka yi to ka tafi akan wannan abin ka tattara duka nasu din faka annahu sai zama tuto kaman shi Allah subhanahu wata'ala mai girma daukaka kala kaman ya ce ma annabi ne inna abla anaka lalle mu mun tsan kayar da kai mun tsin kayar da kai ala ahwalin bisa halayen annabawan da duk suka gabace ka wasiyarhim da tadodin su tarihohin su da duk abin da suka suka gudanar mun tsin kayar da kai mun gaya maka fakhtar anta minha ajwadaha to kai ka zabi wanda take mafi kyau wa ahsanaha mafi kyawunta ajwadaha mafi kayanta wa ahsanaha mafi kyawunta wa kun muqtadiyan bihim to ka zama mai yin koyi da su fi kulli ha cikin dukkanin wannan dabi'o'in nasu mafi kyau to sai yace to wa haza wannan ya qatabi zai hukunta annahu cewa shi annabi ishtama fihi ya tattara a cikin shi min al-khisal mardiyati na daga dabi'o'i ababan yarda ma kana mutafarriqan fihi abin da ya rabu a dukkan annabawan da suka gabata abinda Allah ya raba mawa annabawan nan gaba ɗaya na kyawawan ɗabi'u to ya tattara shi a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka fawajaba wannan sai fawajaba sai wajaba an ya kuna afdala minhum sai annabi ya zamanto ya fi su dukkanin su gaba daya don abin da ya rarraba a cikin su shi an tara shi a cikin su shi kadai shi yasa akwai akwai baitin ma da shi yake ishara zuwa ga wannan din a cikin diwan yana cewa khisalul ma'ali kad hawaita jami'a ma tafarraqa fil arsali fal majadu shamikhu akwai akwai wannan baitin a diwani yana cewa khisalul ma'ali dabi'o'i na daukaka dabi'o'i na daukaka kada hawaita jami'a ma ta farraga fil arsali dukkan abin da ya rarrabu cikin annaba kai ka tattare shi kai kadai ya sayyidina ya rasulullah majabi saboda ka girman ka sha ku ya fi daukaka akan girman dukkanin sauran annabawa din to to wannan kenan sai alhujjatu saminatu muna tare na sai hujja ta takwas sai hujja ta takwas annahu alaihi salam shi ma'aiki ne kirala da aminci tabbata a gare shi bu isa ila kafatul khalqi a aiko shi ne zuwa ga dukkanin halittu dukansu wazalika wannan kuwa ya qatabi yana hukunta an takuna mashaqqatuhu aksara wahalhalun da annabi zai dauka wahalhalun da annabi zai sha su zamanto mafi yawa akan sauran annabawa da aka turo su zuwa ga gabilunsu kawai ko haka rahukumullah tun da shi an aiko shi zuwa ga dukkanni aiko ga kwahalar da wanda aka aiko zuwa ga dukkanni zai sha ba daidai da wanda aka aiko shi zuwa ga wasu yan kabilu yan kaɗan ba kawai sauraka mashaƙa wahalar sa aksara ta fi yawa fa yajibu an yakuna afdala dan haka ya waje bai zama to mafifici a cikin su dukkanin su amma innahu bu isa ila kullil khalqi amma hujja akan cewa an aiko shi zuwa ga dukkan halitta ne fali qaulihi ta'ala ya tabbata ne saboda fadin Allah wa ma arsalnaka ba ma aiko ka bayan Muhammadu illa kafatan linnasi face gaba daya ga mutane muna tare yace wa imma anna zalika yaqtabi kuma wannan yana dada dai hukunta saboda wannan yana dada hukunta an takuna mashaqqatu aksara ainihin wahalar shi ta zamanto mafi yawa fali annahu kana insana saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani mutum ne fardan makadaici min gairi malin ba tare da dukiya ba kuma ba ya da dukiya a lokacin farkon tasowar shi wala a awanin ba mataimaka ba mataimaka wa ansarin babu masu dafawa to fa iza qala li jami'il alamin idan ya ce ma dukkanin halittu ya ayyuhal kafiruna ya ku duk ya ku kafirai sarar kullu a ada allahu dukkan halitta za su zama to makiya fa gare shi wa hina izin to saboda haka a yayin nan yasiru khaifa zai zama to mai kiyayuwa mai jin tsoron me zai iya faruwa min alkulli daga dukkan halitta din nan wajen iya cutarwa saboda dukkanin su za su zama to makiya ne gare shi saboda shi kadai ne yau ya zo ya wajja da su zuwa ga Allah fa kanatil mashaqqatu azimatan dan haka wahala za ta zama to mai girman gaske wa kazalika haka nan fa inna Musa alaihi salam annabi Musa aminci Allah tabbata gare shi lamma bu isa ila bani Isra'ila da yayin da aka aiko shi zuwa ga bani Isra'ila fa huwa fa huwa ma kana shi Musa fa shine Musan nan a dikiyan da yake fa huwa shi Musan nan kai fa huwa shi Musan nan ma kana ya kafu a hadan baya ji tsoron kowa shi annabi Musa mun bari mu dan koma baya wa kazalika haka nan fa inna Musa annabi Musa alayhi salam amin sha Allah tabbata a gare shi lamma bu isa yayin da aka aiko shi ila bani Isra'ila zuwa ga bani Isra'ila fa huwa sai zama to shi annabi Musa ma kana ya kafu a hadan bejin tsoron kowa illa min fir'auna wa qaumi da kai dai fir'auna kawai da jama'ar sa so da shi ma annabi Musa yana da tashin jama'ar wanda suna tare da shi wa amma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam fal kullu dukkan halitta a wannan farkon kiran nashi kanu a ada Allah sun kasance makiya ne masu gaba da shi bayanin zalika bayanin yadda wannan abin zai sake fitowa a fili inna insana lalle a ce ga wani mutum lauƙila lahu da za a ce gare shi hazal baladul khali wannan garin mawofinci anis sadiki da baka da aboki a cikin shi war rafiki baka da aboki abokin tafiya ar rafiq aboki amma wanda ake haduwa da shi a hanyar tafiya sai a ce to fihi rajulun akwai wani mutum a cikin garin nan wahidin mutum daya zu kuwatin yana da karfi wasilahin yana kuma da makamai fazhab ilaihi wahidan ka tafi kai kadai wa ballighu khabaran ka je ka bashi labari wani labari yuhishuhu wanda zai sanya mushi kewa wa yuzihi kuma labarin zai cutar da shi fa innahu qalla ma sama lahu fa innahu lalle shi wannan qalla ma ya karanta kwarai sama had nafsuhu bi zalika ran shi taimai taimai ta sauƙaƙe mai yin hakan ran shi ta sauƙaƙe mishi yin hakan ma ma'a ma ma annahu insanun wahid tare da wannan fa mutum mutum ne kwaya daya walau kila to yau da za a ce mai walau kila lahu da za a ce mai kuma izhab ila badiyatin ba'idatin ka tafi zuwa wani gari wani daji badiyatin wani wani daji ba'idatin mai nisa laysa fiya anisun wanda babu wani mai ɗebe makewa wala sadiqun ba wani aboki wa ballik ila sahibil badiyati kaza wa kaza ka je ka gaya ma abocin wannan dajin ka gaya mai kaza da kaza min al akhbar al muhishati daga labarurruka masu sanya dimuwa masu sanya dimuwa la shakka zalika ala al-insani da wannan abun ya wahala ga mutum amma nabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai kira da abinci fa innahu cewa shi kana ma'muran shi an ya zama to abin umarta na to network network ne amma amma idan koda kana da daukewa ana ai shi wanda muke dauka din zai zama ya fita tangararan eh tunda shi ba kawai dauka ne ba ba yana amfani da network bane ba to sai ce to wannan ina ne yau to fa'inahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'amura ya zama to abin umarta ne bi an ya zahaba ya tafi dula lailihi tsawon daren shi wani harihi da tsawon ranar shi fi kulli umrihi cikin dukkan rayuwar shi ilal jinn wal insi zuwa ga aljanu da mutane allazina la ahada la ahada lahu bihim wanda shi a ka'ida ma bai ma saba da su ba babu sabo tsakanin shi da su balil mutari minhum kawai abinda yake abinda aka saba daga gare su annahum yu'aduna suna kin shi wa yuzuna suna cutar da shi wa yastakhifunahu suna kaskantar da sha'anin shi summa innahu alaihi salamu sannan shi ne jira ramu ce lam yamulla min hadhihi alhalati bai taba kosawa daga wannan halin ba wa lam yatakasal bai taba yin kasala ba bal sara aya ilaihim ya tafi zuwa gare su sami'an yana mai jin umarnin Allah mudiyan mai biyayya fahaza waɗannan bayanai duk da muka yi ya bi to yana hukunta annahu tahammala lalle shi ya ɗauka fi izhari dinin lahi cikin bayyana da addinin nan na Allah a azamal mashaki mafi girman wahala wali haza wali haza saboda haka ne qala ta'ala Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ba zai yi daidai ba da a cikin ku la yastawi minkum ba zai daidaita a cikin ku ba man anfaqa wanda ya ciyar min qabl al-fath min kafin cin maka da yaki wa katal kuma ya bayan nan kuma ya yaƙi ba zai yi daidai da wanda ke bayan sai bayan an ci maka da yaƙi addini ya daidaitu komai ya natsu sannan shi ya ciyar ko kuma ya shiga musulunci ba za su yi daidai ba to wannan yana nuna mana ashe karɓar addini a farko farko da shan wahalhalun nan yana sanya girma da daraja da ɗaukaka to ina kuma ga wanda ya zo da addini shi kaɗai baya da wani mataimaki sai Allah a farkon lamari wa ma'lumun ce wannan abu ne wanda yake sananne wa ma'alumun abu ne wanda yake sananne anna zalika albala'a wannan bala'i ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ya fi tabbata akan annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza azuma fadlus sahabati to idan dai falalar sahabbai ya girmama bi sababi tilkal shiddat saboda wancan tsananin fa ma zannuka bir rasul to menene zatonka daga annabi mai tsira da aminci wa idza sabata anna mashaqqatahu a azama anna mashaqqatuhu anna mashaqqatuhu a'zamu idan ya tabbata cewa wahalar shi tafi girma min mashaqqati gaidi daga wahalar waninsa wajaba an yakuna fadluhu to ya wajaba falalar shi ta zamanto aksar mafi yawa min fadli gairihi daga falalar waninsa liqaulihi alaihi salamu saboda fadin sa bai tsira Allah da aminci afdalul ibadati mafi fitin ibada ahmadu ita ce wadda Allah ya fi godewa a kanta to ina ganin sai mu abin nan sai mu tashi alhujjatu ta kenan mun samu mun goma sha tara